إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar a makar'ar suna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da talatin ga watan takwas dubu da ishirin da uku insha Allah yau za mu yi darasi nan darasi na ishirin da hudu cikin da ta sassa sada na sallasallam tun daga kabara har zuwa harama kamar kana ganinta wallafa muhammadu na sitina albani rahimahullah ina ga darasinmu na ƙarshe daidai zikirin bayan ɗagowa daga kambara sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ko kuwa rabbana wa lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wanda manzana sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya yi wani zikiri musamman a bayan shi ana cikin sallah da ya kare sai yake tambaya manin mutakallimu a nisa waye yake magana ɗazu wani ya ce ana ya rasulallah ni ne ya rasulallah manzan Allah sai manzana ke ba shi labari ya ga mala'ika talatin da yanka suna gaugawa ana riga-rigaye waye zai rubuta wannan zikirin da ya yi ladan shi saboda fadala ta wannan zikirin nan ne ƙarshen karatu sai za mu tashi italatu hada alqiyami wa wujubu al-iman fihi wajibin jan wannan tsayuwa ta bayan rukuni a jima a tsaye kuma da maganar wajibin nutsuwa a wannan tsayuwa ta bayan rukuni dole a maiki tsaye cak kuma a samu nutsuwa bayan an rike kuma wani nutsuwa a wurin wajibi sai ya yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ja'alu qiyamu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya wannan tsayuwa ta bayan ruku'i kusan ruku'in shi da yayi kamar da bayani da ya gabata yadda ke tsawaita rukuni ita ma wannan tsayuwa yakan tsawaita ta bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqul al-qa'il an-nas min tul ma yaqum har ma yanda wani lokaci wani lokaci yakan jima a tsaye har wani mai magana zai ce yana yiwa ma annabi ya mance a sallah yake yanda yake jimawa a tsaye wani ce mun ce dole bayanin nafila ce ta karan kanci ko ta dare alkan da jama'a haka ba baiwa kana yace kenan hatta ya kula qail almasi wani mai magana zai ce ma ya mance ne me yasa zai wanda haka nan min tuli ma ya kunsa jima'a da yake ne kace ma ya mance wa kana ya'muru bi tatminani fi annabi yana umarnin nutsuwa nan tsawaitawa ce ake ce sai a nafila amma nutsuwa ko a nafila ko a farilla rukuni bai cika he da nutsuwa ta sauwa bata cika he nutsuwa amma jimawa ne a tsaye yake yawan haka a nafil ya ce wa kana ya amur biki mina nufi annabi yana umarnin nutsuwa a wannan wuri na tasowa da garkuwi faƙalin musulun salata ya ga mummunan musalla na cewa sun marfa a rafar ka ɗago kanka kenan daga ruku'i hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita tsaye cak fa ya'khudhu kullu 'adamin ma akhadahu ko na kashi ya kama wurin shi kina an dawo ko na kashi ya koma wurin shi wa fi riwaya wa idha rafa'at fa'qim sulbar in ka dago kai daga ruku'i ka tsaye da gadon bayan ka tsaye can warfa ra'afak ka ɗago kanka idan ka duka idan ka ɗago kanka ce hatta tarji a zamu idan mafasiliya har kowane kashi ya koma kan gabashi an duka kowane kashi ya koma kan gurin shi sak sai a nan sai yake cewa yake tambihi da yake cewa wani moral bin izam a ƙasa yake maka bayani da ya ce hatta tarji al izam ila mafasiliha har kowane kashi ya koma kan gabar shi wannan huna izamu silsilatu zaha wa faqarati ana nin kashi na gadan baya kullum tabarar ko wannan wannan kashi na gadan baya wani asan ɗaya cikin ɗaya ne ko aka yi lankwasa kuma ta so shi ma gaba gaba ne kiɗa ne kenan kowace gaba ta ƙashi ta koma wuri shi ne ya ce kamar ta ɗan ƙariban itidari minu kamar can bayani ya maka bayani wani tasawa da farko wani mafasil da ya ce hatta tarjin zamu da mafasil ya min mafasil mafasil zama mafsal ma'ana multaka kulla azamaini fil jasad duka mahaɗar ƙashi gaba ko kenan gaba kenan shi ne gaba a wasu kullum magama na ko mahaɗar kowane ƙashi gaba biyu na ƙashi shi ne mafsal sai ya ce tambihun alƙashin wannan magana ta an aka taso daga rukuni a maike tsaye cak har kowace gaba ta koma wurinta ya ce faɗakarwa ƙarƙashin wannan yace innal murada min hadal hadithaini a min hadal hadith bayyinun wani manhar wannan hadisi a hili ne karara ba wani moyo wahol it'iminanu fi hadal qiyam shine maganar nutsuwa a wannan tsayuwa a samu nutsuwa wa amma wa amma istidlalu ba'd ikhwanina من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية الودل يمنى هذا اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا أما جموع روايات الحديث وهو المعروف عند الفقهاء حديث المسيء ثلاثة بل يجب هو الاستدلال بدل الباني رحمه الله yake cewa kuma nace albani kusan ya shahara albani na zari ya shahara wani ma a gombe akwai albani an ce albani muna ne albani babban na littafi shi albani babban wancan na sham mamar nasir na albani da saura su daga sunan shi ne don ganin tana kula da tsawon shi kenan albani mai mawala ke cewa faɗakarwa da zai karkashin wannan mas'ala ya ce abin ni innal murada min hadha hadith abin ni daga wannan hadisi ya ce bayyinin wajin a bayyana yake karara mai abin ne ya ce huwal itiminan fi hadar kiyam shi ne nutsuwa a wannan tsayuwa ta bayan wa amma istijilalu ba'ad ikhwanina min an hijaz wa ghayriha amma kawo hujja da wasu daga cikin ƴan uwanmu malaman hadisi ko malamai mutanen hijaz iyayen malaman saudiya da suke wayanta suke malaman hijaz iyayen na na abu sanadi ne tsakanin su usaimin su su bibbal su suna da wannan hujja yan uwanmu da suke mutanen hijaz da watan hijaz da suke kawo hujja da wannan hadisi alama sharuɗiya ta wata yumna ala yusra fi hadal qiyam da suke kawo hujja ta wannan hadisi suka kawo hujja an an dago bayan rike hannu da ake a tsayuwa ta farko da wannan suna kawo hujja da wannan hadisi akan dora dama kan abu a bayan an dago daga ruku yace wannan kawa dalili da wannan hadisi albani yace rahmallah yace ya ce faba'idun jiddan kwarai ya yi nesa da wannan hadisi bai da alaƙa shi a majamu'ar wata hadisi duk aka tattara hadisin musu sala da shi ne zai mahiwa ka ɗauka aka ce musu sala ta wani hadisi kowa samun da hadisan to duk inda ka ɗauko hadisin babu inda za ka samu wannan magana har yake wani rike magana cikin filanin ya ce duk da yawan hadisin musu sala ta wani kai ce hamma masu rauni ko hadisi mai rauni ba za ka samu ba ko mai rauni a banta ya ce ga yawan hadisan sallah ce duk yawan hadisan sallah ce ko mai rauni guda ba za ka samu ba wanda ya kama ka karara ka ɗora dama kan hagun bayan ku kan ya ce ba bayan ku ba ya ce ko mai rauni illa wannan tawilin magana wani ma kaza ana tsaye nan ma tsayuwa ce amma ce ruwaya guda ɗaya tak ko da ibi wata ce ya zau ya yi rumuna ba da rufi babu haka albani ce rubuta ya ce bal ya ce kai bari ma ba ma magana cewa bai ba'idun ba a yace ba'idun ko ya rasa ko ya ce ba kurin huwa istidlalun batil san ma ta hujja ta daban zama mana fa'ida ta ba ta da mafuta ba ta cewa kullum kan hujja ta daban zai ci yace li anna wada al mazaku domin wannan dora dama wanda suke ambata ta bayan rukui lam yarid lahu dhikr fi al qiyam fi al qiyam fi al qiyam al awwal fi shay min hadith wal fazi yace domin wannan ɗora da kan hagu a wannan wurin suke ambata san bai zo ba a inda ake bayan tabbasar a nama sallah raka ta farko da ake bayan raka ɗaya a tsaye farko ba inda aka samu ruwaya ya rike bayan ruku san ma wani wasu rikici da kai mai rikicawa ya ce fishe duk wani hanyar hadisi ke na hagu kwanan wani babu inda ya duk hanyar ya duk ma lafasa duk kawo lafasa da zama iri lafasa daban-daban ba lafasin da ya kawo ba lafasin da ya kawo shi bayan rubutu ya rike hannu ya ce fa kaifa ya zubu tafsirin akhdar mazakur fi bi akhdar yusra da yumna ba'da to ta yaya zai halitta ka fassara wannan dora dama kan hagu a wannan wuri bayan rukuni da wani hadisi هذا لو ساعد على ذلك مجموع الفاظ الحديث في هذا الموضوع yace wannan magana da yake inda ma aka tattaro hadisan aka ma lafuzza daban-daban za a samu wannan lafazi da ya kawo da magana san lafazi ya kaza ne ka kaza inda ma inda aka hada zai taimaka mu wannan ra'ayi nasu a wannan wuri da sai aka wuce yace fa kayf wa hiya tadullu dilalatan zahira ala khilafi zalika ta yaya zai yi alhali wannan hadisan ma suna bayyanar wa ahili karara sabanin abin da suke wada idan an ce ya dago kowane kashi ya koma wurin shi akwai kwana haka haka ya koma wurin shi yace summa innal wada' al-madhkur غير متبادل من حديث البتة ita kuma wannan tsora dama mu suke ambata bayan rukuni sam kwata kwata mun ba ma magana tsoro ce ba ba ma wani shi ba ma magana aure kwata kwata ba ma magana ce yace li anna al maqsud bil nizam su me suke cewa ai da yace hatta tarji al izam ila mafatiliha yace al izam tunda da kana tsaye haka kake da ka dago daga rukuni ko wani kashi ya koma wurin shi kenan ka mai da hannun kan da kai suna amma ga da digi ba na digi kenan kashi ya koma wurin shi kenan ya koma nan shi wace alamma fasiliha ya koma kan gaba shi kuma asalin magana ta bayar da yani ana ne kashin gadon baya koma ko da shi to amma kuma wani ce ne a haka ya koma wurin shi gaba ta kuma wurinta kan shi zaka ce abu ma bai da maka tsanci yace li'anna yace li'anna al-maqsud bil izam fi izamu zahiri kama qaddam anan da aka ce kowane kashi ya koma wurin shi manwar magana ana ni kashin gadon baya kamar da ya gabata ويؤيد ما سبق من سيرة صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكان فتأمل منصفا yace abin da ke karo wannan magana abin da ya gabata da suka sada annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce istawa annabi ya daidaita da ya dago daga rukuyi hatta yuda kullu faqarin makana har kowane kashi ya koma wurin shi ita fa ta'ammal munsifan ka lura da kyau amma kana da adalci ka ɗauki ɓangaranci shi ne ma da ka ɗauki ɓangaranci ma da ma da ce da ajiya ka da lura da kyau da wani magana sai bayan haka ya albani mu zaka cewa walau a shub fi anna alwada alyadayn ala sadar fi hadha alqiyam bid'atun dalala shi ta shi al-albani mu zaka cewa bai kokon zuciya banda shakka ya ce ba na kokontan ɗora dama ɗaya kan ɗaya a kan ƙirji a wannan tsayuwa ta ba rukuri ya ce bida'a ce ma ta ɓata kalmanya a wannan rigima ce ta malamai wanda ƙwarai an yi shi dumbar shi kuma halu talaye a kan kare waccan magana yake shi ma rabi albani da ya ce bida'a ce wadda da alakun halu gaskiya magana ce ta malamai dai illa ko da kare mai hujji shi sai abu na ga yanzu ya zama me yasa wani abin ya yawa cikin mutane ganin karatun sallah ko karanta sallah malaman saudiya ra'ayin su kenan dole da haka gaskiya magana a tasirin ba su usaini to su kuma da tawansu ga su nan kyauta ke rawa da na turanci da na hausa larabci kyauta ko da duniya rawa su gaba da zagaritan albani ko da duniya kyauta dan bai da wata jiha mai taimaka musu albani bai da wata jiha ko gwamnati ko wani masu taimaka ma da'awar shi ko da awa zama kanta ke kuwa kana san ilimi ka saya karanta ko kuma da dama ma ma arabu zama mai arabu da yawa shi zaka rika littafin shi ba kowa bai ke da yawa gaba na turanci ita alabari da yawa da turanci a faransai da yawa ga faransai suke da wahala dan ba su ba ma tushe kuma su ba su malaman saudiya gwamnati ce kuma islamiyya ta musulunci wata da kai yawon da wajen tawa a buga a duk wannan a buga mun yi kama araba duniya ko ina kinta a yi da ingilishi a yi da larabci a yi da ke wata kuma araba ba sai za ka yi ba sai ku kenan abin ya yawa wannan fikirin ta dora da maka abu ta yawa a cikin mutane dangane abin da mutum ya karanta ne ya gani a rubuce kuma su kuma masu masu rubutawa ra'ayinsu kenan kan haka suke dora da maka abu ma baro su kuma da tauni daga sarar ɗinka kuma tsada maganin sai da littafin da wani wuce ɗari daga zanen zuwa ta misali akalla ya kai shi kabirin da biyu ce dalila kuma ana kuma gada wani jika biyar da musu yi ya jika biyar sau diya ma ya jika biyar alayanin jika dalila musu ta shi irin irin wancan ne to haka sai abu abu shi cikin shi da wahala halwa ya dai malamai kullum wannan karatu kun su isa wannan mutane to kenan kai shi abin albani shi ce ya ce shi dora da maka hamu a wannan wurin ce bai kokontowa bid'a ce kuma ta bata yace li'anna me yasa yace wannan magana li'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min al-salam kuma aka sarfa yace domin abinda kace ta bid'a ce ta bata yace domin wannan hadisin ba wata riwaya babu inda ta zo a hadisin sallah yace kuma aka sarwa me yawa akwai da za a wata ibada ba zakatun sallah kamar sallah ba wani bada aka ta daban daban daban masu yawa irin hadisin sallah mace duk yawan su babu inda aka karuwa ya wata ce ya riƙe da maka abun baro ne da an ce iya tsaye tsayewa ma ai tsayewa ma tana baro kuma tsayewa ce na ma ya riƙe ashe kuma ko wurin shi dole abin shi ne mace ba ne kama ruwa ya guda duk yawan ruwan sallah ce babu inda kawo ko ko da suka mashi suka ba idan wata bayan da kurum ai nan kaza ne nan kaza ne ba ga mutum ka tsira da kuma sai kallon da sauran masu cewa kuma sai mai rajin ya ka tsaka maka hadisi guda da ya kawo bayani karara ba rubu ya rike ba tsaka maka illa fi inta nasan kaza tana tun ya ya rike ya rike da maka habun ai ba rubu ma zai wace shi da malaka ta duk wanda annabi ga sabar annabi kuma labar sallah ayi raka'a hudu ta annabi sun sabar sun yi raka'a biyu sahabbai babu inda wani sahabi ya kawo ya bayan tsayuwa ta babu kuyi babu ruwa da ta kare babu sai yake mata kun babu kuma ni ce ba kai kama ita yace walau kana lahu asalun lanukila ilaina walau an tariqi wahid yace inda wannan magana ta dora dama kan abu a bayan rukui inda har akwai ta wani tushe da ta zo da ta kawo mana ko ta hanya guda ce ko hanya guda da an samu a ce eh me ruwan ta mata ruwan kaza ko hanya ɗaya da an kawo yace wa yu'ayyidu abinda ke karfin wannan magana tashi ta dora dama kan hagun banu bid'a ce anna ahadan min salaf lam yaf'alu babu ɗaya cikin magabata wanda yake wannan sunna kashin da yake gaba da ba masa bai ba ai an baya wala zakarahu ahad min al-a'immat hadith fi ma'ana yace kai ba ma cikin malamai magabata na hadisi wanda ya kawo wannan ruwaya yace akwai ta cikin abin da yace amma ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته صفحة 18 أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال yace abu ɗaya ne ya san ya zo a cikin daga cikin magabata kan wannan mas'ala abu da tuwai jiri ya kawo a ya karanta musamman kan wannan maganar ya kawo ruwaya daga imam ahmad cewa imam ahmad ya ce akan wannan mas'ala an mai tambaya akan dora dama kan hagu a bayan rukui kashi sai ya ce in sha arsala ya dai ba'ala rafa'i mana rukui in mutum ya so ya saki hannun shi bayan rukui wa in sha wa da'awa in ya so ya dora hada ita wannan magana tuwai معنى ما ذكره سهل بن امام احمد في مسائله عن ابيه wannan yace wani magana ta tawajiri bata sabawa abin da yazo akwai ruwaya da aka samu da Imam Ahmad Salih inda yake cewa baban shi ya kawo amin ya wannan magana amma da nake ce li annahu lam yarfa zalika min zaman amma shi baban yake ba ta manzon Allah ba shi ma Allah ba ta manzon Allah ba ya ce akwai a'a fatawa ce ta malami in ya so in ya so kaza ba ta yi manzon Allah ba ita wa inda ma qalahu bi ijtihadi wa ra'yi imam ahmad ya wannan magana ijtihadin shi ne da ra'ayi shi ita wa ra'yu qad yukhti in ko ra'ayi ne yake kuskure tun ba nasi bane manzon Allah sallallahu alaihi yace albani ke ta Allah fa idza qama ad-dalil sahih على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في سدده فقول إيمان به لا ينافي بدعيته كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا التبني يتي إذن هو yace wani dalili ingantacce ya tabbata akan bid'ancin wani al'amari kamar wannan da muke ciki na mi daura da kan abin bayar ku ya ce idan wani dalili ingantacce ya tabbata kan bid'antar da wani abu kamar wannan wanda muke cikin shi ya ce faƙaunin imanin bi layu na faɗar wani imam ya ce kaza magana wani imam ba ta kore bid'ancin wannan abu ko da kowai magana wani malami ba ta ture bid'ancin da magana shi ya ce kamar da shi rabin taimiyya ya kawo ya kawo cikin abin shi ya ce bal innani la'ajitu fi kalmatu imam ahmad hadi ma yadullu ala anna alwada almadhkur lam yusib fi sunna indahu albani ke cewa wannan magana kan imam ahmad ka kawo ta kasa ta gaba yace idan ka yi magana shi yace za ka samu hujja cewa ashe shi ma a wurin shi wannan dora daman kan hagu da ya ce ana iya yi ko a bari shi ma a wurin shi babu shi a suna me yasa fa innahu khayyar fi filihi wa tarki domin shi mata kana iya yi kana iya bari ya ce fahal ya zunnu shekh alfadil albani ya magana tuwaji kai malam ya ce ya yi shekh mai girma babban malam za kana tsammanin annal imam yi khayyaru ainihin kazalik filon zai zama da hukumi kana tsammanin imam amal zai wannan magana a watan ɗorawa ta kafin hukumi ya ce kai kuka bari ne wata ɗora ta dama kan kuma tsayuwa ya wani magana anan sai ka tazo sunna ko sai daga anan baiwa a wajen tsayuwa ta farko imam da kawo magana kan iya kana iya bari bai ya kama kan magana wannan magana ko kare wannan ra'ayin har shi ya kai Allah ya dan bin ba cikin misala da har ya kai cewa suka ce kai sai ka bari ma kaiwa in kai kai kawai musabi dan su kare wannan magana sai ta kama amma dumbar da ce wannan ɗaure maka hukum ita kanta hukum ma mustabi ne wala ka mustabi ne ko kai ko kai ba wani matsala dan wani magana ta samu wuri ta cewa ta imam ahmad kenan dai an tun ɗaya ne an ce ma na iya cewa ka so ka yi ko ka bari ɗaure da maka hukum a tsayuwa ta farko ita kanta sai suka kai ta matsayin mustabi ko kai ba matsala dan wancan ra'ayin da ta kai shi na ba wannan tsayuwa ɗora da maka abin a bayan ɗinku to ya ce a shi albani ke cewa fasabata ke don haka ce ya tabbata annal wada almadakur laifin suna kurin ɗora dama kan hagu a wannan wuri ba suna ya ce wa huwa marar shi ne manuwar duk wannan bayanai sun gane ne ta hadi kalmatu mutasara a wannan hadin mutasara wannan bayan ba yace wannan kalma ce yar gajerawa akan wannan wannan kalma ce dan me kusa ko sai tafiya da bayani dogo daga bayani da kware ma gaba da kai guda kawai misali an wayar wannan abu in yazo tunda mutum ba da gambe ko wasu ne ne aminta amintattu suke magana ba ta da jijiyoyin wuya kai da kai abin da kai ya zuwa ga gaba akwai malamai sunna har a rusu wasu iya kan ra'ayin goyon bayan ra'ayin su ba su sami na ɗora dama kan hagu a bayan rukuni su kurum amma bayan da bani isha babu ita gama ruwa kuma ko su da gaske mai kun na wancan tarihin ayancin in ya ya ɗora dama kan hagu to tsayawa ba rukuni an tsaye wace shi ko na rabar ka ruwa yin sana nan sana masa abin na kasu annabi suna ka tun da kafara kan harko har ai raka hudu har sun kai na wa'ibin mujrim sai gaba daya da ya ka ba rukuyi kunta sai je rukuyi da ka bar da maka ba babu wani sahabi duk ruwan da suka zuce sun kawo duka a bayan kafara ta harama dole da maka hagu duk sun kan suna kawo dole da maka hagu sai wa farko amma in ya kasu daga rukuyi ba ruwa ya ce ko mai rauni wata ce ya dora da maka hagu ba nan wasu kan ce ya ra'ayin albani ne da waye a mutum da ka tafi ka tafi da akamu an saka saka babu shi ra'ayi ma kana albani dole ka da kan masalolin hatta mai tun zana kawo shi bulguna shi kan shi ba san da kawo magana ba sa cewa magana da dole da maka hagu a bayan rubutun jambur fuskanta jambur babu dole da kawo a bayan rubutun shi kan shi haka yace ce yayi masala ce aktar imam ahmad shi ko ba ce annabi ya ce ba a ya ce kana ai kana ai bane hatta wannan ta kuma jin da magana jambur ba magana ba mutane suka ga malami su ba wani a yanzu ne malaman mai malaman yanzu suna a yanzu suka rayu gari za a ce bimbal da albani wasu suke ɗauka masala tsakanin albani bimbal a'a masala ce da dini ya ce kwata kwata albani da albani albani ya ce ma kwata kwata a magabata ne ba malami ɗaya cikin salaf wanda ma kata ba ma wanda ka su musu barki ma kata shi ma yawanci yau za a samu cikin magabata imam ahmad ne shi ne aka mai tambaya ana iya yi ba rukuri ko ka yi rukuri ya ce kai ko ka bari ba ɗaya bane shi ma shi a samu wa cikin magabata ya gaba ma su ɗan farko ma sauran ba su ma ka ba ma magana sai musu kata ta wata rigima ta daga baya ne nan ma tsayuwa ce daga bata zuwa ta amma asalin tushe magabata farko ba ka sa wani malin magabata salaf ya ce akwai ɗora don ka hagu a ba rukuri a ba su babu wani magana a yan sama daga baya fa'imtar ta zo wasu dalilai hakitar kare albarin da ba a jamhur haka ba sa cikin da kawo haka suke ba su san da maganar masu ba su mayinta shi ma imam ahmad shi ma fatawa aka mishi kaga amma kamar ko bai wace maka ko ka bari ko wannan shine dai magana mutum kenan ɗan ma abu ne karanta gani wanda ya gamsu dai ba jayayya tun da manya suka yi magana Allah ka hamsa musu gaba daya Allah ɗaura makan daidai sai sai ki ce hadhihi al-kalimatu al-mukhtasara حول هذا المسألة المسألة wannan kalma ce takaitatta akan wannan mas'ala ta dora dama kan hagu wai da tahammul basal والتفسير تنا بقاتل أفاد أبو أي بياني ولا مجال ذلك أنا باب ورمنا أنا باب قاتل لتان جيرين تو محله محل رد ذلك جاي تتبع تابع تبيان ياي بياني إن شاء الله عندي مك بياني كمان ينزل كنا هم كوما تنس بايا أنا صلى الله عليه وسلم يا ya ce ya zawai zara fa'ad ‘yan kaɗa ko kai daga rukuni fa'aƙin sulbar ka tsaye da gadon baya ka tsaye cak warfa a ra'asar ka ɗago kanka hatta tarji al'izamu ila mafasiliha har kowane ƙashi ya koma kan gabashi wa zakar da wannan bai ce mishi ya ga musu sala annahu la tatimu salatu li ahadin min an-nas idza lam yaf'al zalika ce mishi duk sallar ba sallar wanda za ta yi in mutum bai haka ba kinan bai meke tsaye caka ba ta mutuwa to sallar shi ba ta yi ba kowa wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu bayna ruku'iha wa sujudiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya dibar sallar bawa sallar da ba tsaye da gadan baya ba a ruku'i ko sujada sai magana ta asujud yanzu mun kare mas'ala ta ruku'i da yanda ake ruku'in da abinda ake karantawa da yanda an an dago abinda ake da abinda ake karantawa wurin dagowa da an an dago abinda ake hodi sami Allahu liman hamida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am eh muna insha Allah za mu tashi cikin cikin ci gaba da karatun mu za mu tashi a sujud bayan da mun ji abinda ake tasowa daga rukuni sami Allahu liman hamida shi na dawowa an tsaye chat a ce rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma lakal hamd duka rabbana lakal hamd ko lakal hamd haka da ƙara rab bayan rabbana lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ko kuwa ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما أتامن شوى أولنا سيوى bayan an dago yanzu kuma za mu yi sujada ya ce a sujud sun makana sallallahu alaihi wasallam yukabbir wa ya hauri sajida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara ya sunkuya zuwa sujada kenan ya kabbara ya yi sujada ya kabbara kuma ya sunkuya zuwa sujada wa amara bi zalika musul salat ya umarni mai munin sallah da yin hakan a yi kabbara kuma a je a yi sujada illa nan mas'alar sujada kabbara ana so dukkan rukunan sallah zuwa sujada daga tsaye ne daga zaune ne zaka dewa kawo kawa suna kai kabbararsu a cikin sujada ko daga tsayuwa ko daga zama kabbara ta intikati daga ɗan a wannan rukuni ne ake kabbara na misali idan daga tsaye za ka dubo sujada za ka yi kabbara kayan ka zo sujada ka kare zikirin sujada daban na yin kabbara daban za ka wani a cikin kai a sujada kai ta zai yi sujada zai da kabbara wani ma zai jata ba a janta hatta ta zama kayan ka je ka iya kabbara kayan ka je sujada don sujada zikirin ta daban inda ka fito mutu a kabe kaba ya ga yadda kabara shi a sujada ake gida ya a kabara ta intikali shi kun ba a mata ja'an da wani lamar ya ta lawa ya kai ta a lafazin ta iya nan ba mata dogon manda ba a mata manda doguwa kayi ka je kana son koyowa ka yi kabara allahu akbar kayi ka je rukunin gaba ka ida ta da rukunin gaba na shi zikirin shi daban ka ka so daga rukuni za ka sujada ka yi zikirin rukuni shi ne kabara na su zuwa sujada ka kai goshinka zikirin shi daban kuma ba a kai kabara a cikin sujada a cikin shi ya ce iyayen kabara ya nuwo sujada kuma haka wani mai muna sallah yake ce mishi la tatimu salatu li ahadin minan nas hatta usmi Allah liman hamida sallar ɗaya daga cikin mutane ba ta cika sai ya ce sami Allah liman hamida hatta ya sauyi ka'iman har sai ya da zai tsaye cak summa ya kul kuma bayan tsayuwa summa kaga na kuma akwai mutum su ake nan ko bayan tsayuwar an daidaita kuma sai ya ce Allahu akbar summa ya sujud kake da bayan kabara kuma yake yin sujada bayan kabbara ta ƙare sun ma ya sujud kuma sai ya sujada haka nan kabbara ba ta sujada duk ya sujada ta sibihi ne ya ce sai ya sujada sun ma ya sujud hatta ta ɗar'ina mafasilu in ya sujada ma sai ya gaba shi sun samu nutsuwa a wuri wa kana idan arada an yi sujud kabbar haka in yi ni zai sujada daga zamanan ma yana yin kabbara wa yi jafi ya dai aljambai sun mai sujada kuma yana nisantar da hannuwan shi daga haƙarƙarin shi ya bude bisa taɓa hannun shi gwiwa hannun shi ba ta haƙarƙarin shi kenan kuma sai sujada wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idha sajada wani lokaci in zai sujada yana daga hannun shi nan min fikin albani rahmatullah kenan in zai sujada yana daga hannu wani lokaci kenan wani lokaci bai yi shi ne fiƙin ana da nan zai ga maka ruwaya ta daga hannu din da wuri da ya shahara ya zawa wuri hudu ne ya shahara annabi kuwa ta yawa yake yawan aikatawa daga hannu bayan tare da kabara ta farko wurin farko wuri na biyu in zai rukuni wuri na uku in zai in ya dago daga rukuni in zai sujada wuri na hudu in ya taso daga zama daga sujada in zai meki to amma ko ruwaya da nabi ya daga iya daga hannun dukkan samar da wadanda tagawa da tasawa kamar na wani lokaci ke za ka mar sahabiya inkarin daga hannun ma a wuri zan da gani bane ba amma ya tabbata a wani wuraren yana daga hannun wani lokaci ya tabbata wasu shi kama shi gaba da bayani a ƙasa ya ce waka da ruya rawa hadar rafa na shi ashe da mutum sahaba wannan daga hannu a wannan wuri an samu sahabi wajen goma wanzu kawo daga hannu a wani wuraren za su jana wa zahaba ila mashru'iyati jama'atul musalaf an samu su daga cikin magabata suna kan wannan shar'an ta daga hannu a wani wuraren za su jada yace daga cikin su akwai ibn umar abdullahi bin abbas cikin sahabbai cikin tabi'ai sun saka na basari su tawus su dauki abdullahi suna fi maula ibn umar su zalim salim ibn salim maula ibn umar su qasim bin muhammad da ya kawo makawatan da yake yace wa amila bihi imam sunna ahmad bin hanbal shi ma ya aiki da wannan sunna wa qawlun amalik wa shafi'i ita magana da wata bi shara malikiya ba amma an samu maganar yin hakan daga malik haka da imamu shafi amma kenan annan ke wani abu ne wanda ya zo a sunna amma an da yau sai wasu ke kare shi sai zan bari maka fiqihu a hayana kenan ba da'ima ba kullum ba yake sai yace al-khurur ila sujud yanzu magana ta haduwa zuwa sujada daga tsaye za ka je sujada ya ce kana ya da'o ya dai alal arin kabalin rubutai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗora hannuwan shi guda biyu a kan ƙasa kayan gwiwoyin shi guda biyu nan ma rigima ce tsakanin malamai ko abin da yana rigima hannu zai fara zuwa ko gwiwa wanda ya karanci bulugul maram wanda mas'ala ya kawo ta hafiz bin hajar ya kawo ruwaya ta abu huraira da ta wa'i wanda yake ma ishara cewa hadisin abu huraira aka mina zuwa ya hadisin wa'i kari can nuru mara ya kawo ruwa ya tsaya mai bayanin cewa yana zuwa da gwiwa kayan hannu to can yamma ishara wannan ruwaya ta zuwa ta wannan hadisi na gaba shine na Abu Hurairah da magana wanda yake kawo zuwa da hannuwa kayan gwiwa alhamdulillah zama kada abin da yake wannan wurin yanzu a lamba ta hudu da ya kama ka kama ya daure dai alal arzi kabalar kubatai annabi na ɗora hannun shi guda biyu a kan ƙasa kayan gwiwoyin shi guda biyu ya aji hannuwan ta kwanta ta gwiwa ya ce ruwayat ibn khuzaima haka tara kudini hakim kuma ya inganta shi imam zahiri mashi muwafaka sai ce wa ma'ara da wuminan hadis lasir albanar mulaki cewa duk hadisin da ya saba ma wannan me ya saba wannan ya saba ma zuwa da hannuwa shi duk hadisin da ya saba ma zuwa sujada da hannuwa ki ne ka gwiwa ita Allah shi ba shi da inganci wa qad qala bihi malik wannan magana imam malik yayi ta ta zuwa da hannuwa shi ne yace wa an imam wa an ahmad nahwa wa haka an samu kuma Ahmad ibn Hanbal ne shi ma tabbacin da zuwa da hannuwa kan ruwa marwazi ya samu na ruwaya ta imam daga imam al-auza'i yake cewa na riski auza'i tabi'in yace adrakatu an-nas yadawna aydihim qabla rukubihim yace na isko mutane kenan sahabbai kenan ya isko sahabbai masu yawa auza'i yace na isko mutane sahabbai kenan suna aije hannuwansu kahin guyuwa yanzu mun jin bayanin ko makaranta na gaba sai ce wa kana ya amuru bi zalik kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarni da zuwa da hannuwa kayin guyuwa wa kana bi zalika ce fa yaqul iya cewa idza sajada ahadukum in ɗayan ku zai sujada fala yabruk kama yabrukul ba'id وليدع يديه قبل ركبتيه annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku zai sujada fala yabru kai burhana kama yabru kulba'i kama yanda raqumi ke burhana amma me zai yace wal yada yadai qabala rukubati abinda zai yi saka mara kuɗi ya kai hannuwan shi biyu kafin ruwa nan za mu shirari bayanin da ke don a nan jima take ce wannan ruwaya abu dawo ya kawo ta haka imamu da sa'i cikin yan shi kubara sugura da kubara ke nika ya kawo ya sinadi kyakkyawa ta kada wurare-wurare ƙashe da ce innahu atana isnadan min alladhi qablahu yani hadithu mu'arid lahu yace wannan hadisi na zuwa da hannuwa kayan gwiwa shi mahi kyawun hadisi akan kyawun ya kyawun isnadi akan wanda yake kayan shi nan ya kawo wata ruwa don ka samu tawa'il wanda ya kawo zuwa da hannu gwiwa kayan hannuwa rungurgun ya kawo yani wannan na zuwa da hannuwa shi ne mai ingancin sanadi balata ma mukhalafati kuma wancan wannan ruwaya duk da rauninta ta kawo ma hadisai ingantattu da wannan da wanda yake kaye shi da ce lashi sanadi lashi duka sanadi wata ruwaya ta saba wannan ba ta inganta bangaren sanadi ya ce kai wa kazalika ma fi ma'anawo duk ma hadisin da yake ma'anar wannan na zuwa da gwiwa kai hannuwa ba shi da inganci wa'alam sai yake ce albani yake ce wa'alam ka sanda cewa anna wajha mukhalafat al-ba'ir bi wada' yadayhi qabla al-kubatayn hanyar saba ma raqumi da aka saba ma raqumi na dora dama ka hin a dora hannuwa ka hannuwa nan wa ka mu je can asali wanda karanta bulugul mara ko taqiqi kanshi da sauran wurare ibn qayyim rahimahullah dan shine tushe rigim ibn qayyim ya san da wannan ruwaya bai inkarin tabbatar da wannan ruwaya mai rigiman da sauran malamai masu kawatar ruwaya da suke ce ai anan manzon sa ya ce idza sajada ahadukum in dayan ku zai sujada fala yabruk kama yabrukul ba'ir kai gurwane irin gurwanan raƙumi kalmar wala za a yi zai kalmar hujjai suka ce wannan inkilabi ne min rawu sai suka ce mai ruwaya ne ya juya magana ya za a yi a ce ka a yi gurwane irin gurwanan rakumi kuma a ce ka je da hannuwa kafin ruwa me suke ne ai rakumi da hannuwa yake zuwa ya za a ce kakka yi irin rakumi a ce kuma ka je da hannuwa kenan kamata a ce wale da dokumentai kamar da ne haka ibn kaimi wani tabi shi kamar da fata ta wahabu tsammani ibn kaimi wanda kenan raƙumi da hannuwa ke so kai kuma an ce kakai na shi yau shi da ake kun kaje da hannuwa kenan mai ruwa ne canza shi da albanin ke kama ga masa'alar asalin a wajen larabawa gangare larabci ya kawo irin muna wuraren shi ne ke cewa bani mulakaciya ya ce wa huwa anna al-ba'ira yadau awwal ma yada utubatihi shi raƙumi wani abu da kai tsamanin hannu ne shi raƙumi gwiwa shi a hannu ta ce duk gaba ma mai abu guda hudu ita wata gaba shi ne gwiwata nan ne gwiwa ta haka cikin sanar arab haka cikin wani kafewa larabawa in suka ce gwiwa ta dabba bane raƙumi wannan da kai tsamanin hannu ne a shi ba hannu bane ba shi gwiwa shi a gaba aka ce karkar kai da karkar gwiwa ka ba hannu bane a gaba da ku sai ka yi tafi da kai tsammani yake yi raƙumi da hannu yake zuwa shi zai kamar ruwa da ilamu mina rago alhali asalin a gangarin larabci shi albani ce kenan raƙumi farkon abin da yake ɗorawa ya da alkubatai ko kuma fiye da yi su kuma gwiwa raƙumi tana hannun shi na gaba kamar fi da arab wa gairi nukturar luga kamar da ke rubuce shi da arab da wani wannan cikin kai da luga da larabci wa zakar mutum ta hawa ne mushkil asar sharhin amalin asar haka imam kasim sarkasi ya kare ruwayo da dama wurare kuma da isnadi sahih daga abin huraira annabi ya cewa la yurku la yurku abu huraira ke cewa la yurkan ahadun burukul ba'ir shar ka dayan ku yayi gurbane irin guruwa nan mun mutu da kuma girbi kamar قال الإمام أحمد هذا في السجود يقول يتكلم لا يرمي بنفسه معا na iya magana karkace gaba ya ke girb kama ya fa'alun ba'iru shari garin mutumin na mutawatir karkace girb ka wadda tawatir abin da ake ne walakin yan haƙ ka je a kasunku ya mutuma ina a nutse ya da'o ya daihi ka ɗora hannuwa sun marukubatai kuma ka ajiye gwiwa daga baya ka je a hankali ka ɗora hannu tukar ka je da gwiwa wannan ita wa kadarawa fi hada hadisi marfu mufassara yace wa kan akrab ibn qayyim fa qal ibn qayyim ya ka amma mai magana sabuwa abin da take wata magana gariba ce a gari ce eh yace wa innahu kalam la yuqal shi ibn qayyim ya ce me ya za a rada a ce alqumi da gwiwa ce yake zuwa yace la rufu an yuqal ko ba haka ba yace wa ruddu alai masakir ta shanna alaiha laban yace abin da ibn qayyim amma abin abin da ke ibn qayyim ranki kan magana ne yace la yuqal wuraren da muka ambata na hujjoji sun wa ibn qayyim ranji da yace Allah ci baiwa baiwa hankali bai doka a ce da gwiwar abu ke zuwa haka a cikin sunan hayya kawo cikin sahih bukhari wanda karanta cikin suraka suraka bin malik lokacin da qurayshawa suka kawo manzo Allah ta wanta suka ce dole ka manzo Allah ko Abubakar a raye ko a mace kan da kuma dare haka ga nabi hijira ya zo da makka haka aka fadi aka ce duk wanda ka Muhammad ko Abubakar da raye ko a mace kan da kuma dare nan ne kawai da ke arziki an sa kuɗi kenan ko an sa kenan za a rika neman shi kowa ya kawo kowa ya zo samu kuɗi da su za ka tafi da takwar wa cikin sai bukhari su za ka tafi da malik iya cikin garinsu suna ana hira wajen hira ta jama'a ta gari sai wani su ce kai na ga wani duhu duhu a can ai ya ba su mamar bane ba a wannan na ɗaga wani duhu duhu a can dajin wannan suraka da ya ci kwantara shi kadai su kuma fara cikin jama'a tsakanin wannan wannan wannan hira banza ce wannan hira banza ce an da ya zaka anan abin da zaka sanan ma sai wa wani da magana da ya lura magana ana cikin hira sun gafala sai su da su da ya so ci kwantara shi kadai ya zo ya hau dabba shi sallah la ya hudda ba gani ba da makamman shi doka sai ya baya iya riyar kusukin da magana da abubakar da yake su iya bin iya bin su a takaice dai ya kai gare su gashi ga su to a nan ruwa yake ya ce ba a kantura bi rukuba ba iri ka faski kai sai kasa ta kama rukuba gwiwar gwiwar dabba shi wannan zama ta doke shi gwiwa a ce lari ta gaba ce a ruwa ta sanar kwanan bukari kenan kasa ta kama har gwiwa doke shi ta ce ya muhammad ya sa a kurtsala ke ya ce ka bani a roma Allah ba zan koma mana kai ba roƙa ma Allah wannan kira to koma da yaka kina ya san da dalili suraka annabi annabi ya adda suraka ya hutu kai kun sake musu shi da arwaya hedin su uku amma da ake haka da rukun da hanta tara da rukun ba irin wannan falsi sai da aka kama rukun har gwiwar doki shi dan sai albani kana ruwaya ke tana ishara larabawa a larabci dabba slakus doki gwiwar su wanda ta gabanta da gwiwa ba hannu bane ban naka gwiwar ce a gaba amma an san abin da ya wakana an yi su uku dai su ratsa ga abin gaskiya ne a nan dai ya mai kauya ya yi mubaya'a ashe mazana ce mishi su ratsa me za ka ce idan ka sa kamban kisra ito da kisra kamfancin kisra iko Allah bai wa shi bai ce makarya ce amma ga abu ne wanda ke zai wahala annabi ya gudu gudu ba san abin mujiza da annabawa kasan Allah ya sha ya sha komi ya shi da komi annabi ya gudu ne ma iya labewa amma yake ba suraka bushara me za ka ce in an sa ma kamban sarauta da abin kwandage na sarauta ta sakin farisa ya ce kisara ce kisara shi ke magana wuce suraka da ya mubaya gabanin samun ya yi musulunta annabi ya hijira yau a nan alkawalin dai shi kenan shi ma na ƙauya ba magana ya kai shi ba an ƙare da yanzu ana nan annabi ya hijira suraka ya zo aka yi da'awar shi na rayuwa suraka har abubakar almazara ya allah ya cikawa iya na hana harbuki abubakar ya zo aka tsari ya koma ga Allah su raka da harkoki ana jihadi ana komi umar ya hau a kai a kakurin rannan Allah ya kaddara lokacin umar bin khattab aka ci faru aka ci aka kashe kisara aka aiko umar iya mace aka aiko mashi hulun sarauta ta kafar kisara da kwandigar da sarauta aka kawo su madina ga sunan Allah karya kisara ga hulun sarautar a gaba abin muni sabai suna labarin wani magana umar shi ainihin suraka suraka iya da kuma kuma iya da kuma kuma iya da suraka da rai shi iya da ne ce zo alƙalin mazu Allah yi da zai cika aka ɗauko aka ɗaura mishi aka sa mishi gantai tukin muna magana a takaice ne muna masalar kenan a larabci haka a suna ya tabbata irin sura kuma sura wannan na gaban gwiwa mana hannuwansu ne gwiwa ce ba hannu bane kama annabi kiran wannan hadisin iya nan a wurin shi kuma abin mamaki babu hanyar da hadisin ya zo inda wani cikin ruwa cikin ya kawo wancan kalmar ta ibn qayyim da yake cewa kamata a ce wala za ku mutum kamar da babu ji da hadisin da haka wannan hadisin iya nan a wurin shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka hara zuwa da hannuwa kayan kakka yi gurbane irin gurbanar raƙumi da suka je da gwiwa amma ya ce maka ka je da hannuwa kafin gwiwa shi ne fikiru zahiri ta nasa ingantacce na yawan masala dukkan da kawai saudiya mun da ake raba wani ina kyauta wata wani sami da suka shiga wata mashi amma ce babu da ya kawo shi sai min suna kan ra'ayin zuwa da gwiwa he ma ce babu ruwa ta ba mana ka san ba ne ka san ga ruwa yi ne bayan wannan ka ajiye da ma ruwa su ce wata cikin sai da bukari hadis hadis abdullahi bin umar karar da ibn umar ya da yaje kamar ku bitai na ibn ibn umar to ne ibn na yace maka ai ai nan mawqufi ne ga ibn umar to ibn khuzaima ya kawo yoyi daban-daban ibn umar akwai hadisi marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi haka daura dama a daura hannuwa kafin gwiwa akwai hadisi marfu'i karar da kuma inda haka amma kaga dake suna da ra'ayin sai bin ga chai kun ba chai ma ba ma ruwaya ta amma zuwa da gwiwa zama da bai sai kun gamu da karanta kun shine kun abin amma yake ce kan babu da yau akwata wanda ran ku kare kan ruwa sai bin Umar an ka ce bukufi ne ga ta bin Kuzaima koyi ba ba dai ba wanda kun burfu'i ne shi bin Umar kin yar ka zo ga Rasul sallallahu alaihi wasallam haka kullum abin da almajiri ka bude karanta shi kun amma da yace mallan yace ba shi bane ba sai ga yace kuma can an ce dole ka gama wanda ka almajiri samu dogaran da kwara a gaskiyar magana dama mu maliki da kuma dama maliki haka da dama maliki zuwa da hannu ake kan duba da haka nan nan ma masala ce anwa ya shahara a littafai na Saudiya da ke rabawa da turanci akwai larabci akwai duka cikin su su haka ne zuwa ake duba sai ka gurbu da duba an baka san hada sai ka kombi mutum bai sha wala hewa da kombi yaro da ta ta ya ka kombi a ce kaje da gurbu a kullum girin kaje kaje kaje kaje ba da dinga gaskiya ba abin da dalilin kaje da hannuwa kuma kaje ka lafa zaka da gurbu ya koyi dai ko da malai sai lecture sun da gaskiya balle mutum ne kuma wallahi akwai matsala zuwa da gwiwa girim a ce ka harka gwiwa wallahi kai shirya a takaice dai muna magana yanzu mas'ala ta zuwa da hannuwa aje da hannuwa in za a yi sujada tukun akwai gwiwa a aje haka ne albani wannan baban kuma ke tabbatar da yin haka ta wannan dalilai da ya kawa na zuwa da hannuwa kafin gwiwa ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai bar san gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته